أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv ks islam kitabu sunna ala fahmi salafis ala fahmi salafis salih muna ku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damar sa da fallar sa ba mu iko muka haɗu a wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anar nasoshi ko yadda ake hada wato nasoshi wanda ake ganin ma'anar su a zahiri kamar ta ci karo da juna kamar yadda yan uwa suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu wannan shine zaman mu na 124 muna tafiya tare da littafi guda biyu littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a mas'alar da muka tsaya mun tsaya ne a mas'ala ta wato 486 za mu tashi a mas'ala ta 487 a littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace amara Allah ta'budu illa iya kina annabi Yusuf yana faɗa ga mutanen da suka shiga gidan kaso tare da shi amara Allah ta'budu illa iya Allah yayi umarni kada a bauta ma kowa illa iyahu sai shi kadai malam yace to fassara al-amra bin nahi ya fassara umarni kuma da hani domin amara umarni ne la ta'budu kuma hani ne au bima juz'uhun nahyu ko ko abin da sashen shi hani ne domin an ce Allah ta abudu kak ku bauta mu kowa to ai sashi ne na hani illa iyahu face shi kadai ya umurni ai a bauta masa kenan sai zamanto sashen yana dauke da umurni sashen yana dauke da hani malam yace to wahuma diddani da umurni da hani abubuwa ne kishiyoyin juna kulna za mu ce malam yace fihi idmar akwai idmar wato abin da aka aka aka shafi ba a kawo shi ba an gane ko amara akhar kina an shafe amara kuma ta daban wata wadda ba wannan ba wadda aka bayyana taqdiruhu amara Allah ya yi umurni amran umurni ne iqtada wanda ya hukumtar da cewa Allah ta abudu illa iya kar ku bota ma kowa sai shi wa huwa qawluhu ta'ala fa iyaya fa'budun ni kadai Allah za ku bauta ma an gane ko suratul ankabut ayata wato 56 malam yace to fa innahu shi yadda al'amarin yake bi itibari taqdimil maf'ul saboda an gabatar da maf'uli an gane ko fi ma'anar hasr yana nuna an sha makanci domin asalin magana fa'abuduni amma sai an ce fa iyaya ni kadai an gabatar da maf'ulun bihi malam yace kama kama qala fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah faɗa a cikin fadarsa iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke neman taimako gare ka an gane ko wato nan da yace iyyaka asalin shi na abuduka ne wa nasta'inuka amma da anka ce iyaka aka gabatar da maf'ulun bihi yufidu alhasr ko ko alqasr yana nuna sha makancewa wa iyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka nan ba ana nufin ba a neman taimakon wani ba sai Allah a ana nufin duk abin da Allah ya shar'anta ba a neman taimakon wani a wannan wurin sai shi sai a wajen shi domin misali in aka ce ba a neman taimako ko ai dan adam bai kushi bai neman taimako baka da lafiya kana neman a taimaka ma da magani baka da lafiya kana neman likita ya taimaka ma ko da ka bashi kuɗi sai ya taimaka maka magani almuhimmu dai nan ba irin wannan taimako ake nufi ba taimako wani ya baka arziki ba mai baka arziki sai Allah wani ya baka lafiya ba mai baka lafiya sai Allah amma kana iya neman magani ka sha to ta fuskar maganin yana yi wa Allah ya baka lafiya yana da kyau mu fahimci wannan to wannan shi ne abin da ake son a ce amma kaddamar da maf'ulun bihi ba kullun yake nuna alqasr ko alhasr ba yana daga cikin ma'anonin sa shi yasa shi alqasr da alhasr don wasu malamai suna kiran shi alhasr sai ka nemi nau'in shi akwai idafi akwai haqiqi wanda in an ce haqiqi wanda ba a fitar da komai in an ce idafi wanda ana iya fitar da wadansu abubuwa daga baya sannan kuma akwai التقديم والتأخير wani lokacin ba wai yana nufin shamakancewa ba yana zuwa saboda waɗansu ma'anoni daban-daban da haka da ya kamata mutum ya karatu kan usulubul hasr da asalibuhu da anwa'uhu to da asbabuhu amsa ta biyu athani amsa ta biyu anna fihi idmar akwai abin da aka shafe idmaru na hayin kina an shafe kalima ta hali taqdiruhu amara wa naha Allah yayi umurni kuma yayi hali ثم فسر الامرين سي الله فسر ابوبوا غدا بي بقوله تعالى da fadarsa Allah ta'budu illa iyyahu kina Allah ta'budu ka kubota ma kowa hanina illa iyyahu umurni da kubota ma Allah kina sai zamanto an shafe shi annahayu shi ne abinda malai yake son ya ce athalisu wadansu malamai suka bada amsa ta uku anna qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'budu kada kubota ma kowa wa in kana mudaddan lil amri ko da ya kasance kishiyar umarni ne min haithul lafzi ta fuskar lafazi fa huwa muwafiqun lahu min haithul ma'na to ya dace da shi ta fuskar ma'ana falima qultum inna tafsir shay'a bima yadadduhu suratan kenan falima qultum to wani zai cewa dammi kuka ce inna tafsir shay'i fassara abu bima yadadduhu abinda yake zamantowa kishiyar shi suratan ta fuskar sura wa yuwafiquhu ma'nan kuma sai ya dace da shi ta fuskar ma'ana ghairu ja'izin wasu sun ce bai dace ba kinan abu ne wanda bai dace ba wa bayanu munaf wa bayanu muwafaqatihi ma'anan malai yace to amma abinda yake nuna ya dace da shi ta fuskar ma'ana min waje haini ta fuska guda biyu malai yace ahaduha na farko annan nahaya an shay'i lokacin da kai hani da wani abu to amrun bi diddihi kai umurni ne da kishiyarsa wa ibadatullahi in an ce abota ma Allah shi kadai tun da yana ya kamata a ce wahda hudu da kimanin bai kawo shi ba diddu ibadatu ghairillah tana matsayin kishiyar wani Allah in an ce abota ma Allah shi kadai ba wai abota ma Allah ba a abota ma Allah shi kadai shine kishiyar to malam bai kawo shi ba amma saboda mu fahimci ma'anar sai ni ƙara kaliba in don saboda ƴan uwa su fahimci abin da malam yake son ya ce athani na biyu anna ma'ana ma'ana majmu'a qaulihi ta'ala in an hada duk ma'anar kalmomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shine majmu' Allah ta'budu illa iyahu kar ku bota ma kowa in ba Allah ba i'buduhu wahdahu kenan ku ba u'buduhu kenan wahdahu u'buduhu ku bota ma Allah wahdahu shi kadai kenan fa yakunu tafsiran lil amri sai zamanto tafsiri ne ga umarni al mutlaqu wanda an kai umarni sake bi fardin min afradihi da wato umarni ne sake daga cikin sashi daga cikin sashin shi mutlaq an bar shi sake daga nau'i na ibada kina an ce bi fardin min afradi ana nuhin daga nau'i daga cikin nau'uka na ibada wa annahu jaizun sai zaman to abu ne wanda yake ya halatta kenan an ka ce Allah yayi umurni sai an ka ce kakku bota ma kowa in ba shi ba domin an dauki kada a bota ma kowa in ba Allah ba ai ma'anar shi zai koma ne zuwa ga umurni to shi yasa sai malam yace to nan kenan ba su ci karo da juna ba domin umurnin da hanin suna iya komawa ma'anar tana iya koma gara guda duk da yake umurni kishiya hani ne to amma hanin ya kumshi ma'anar da za ta komawa zuwa ga umarni sai zaman tokin duka kusan ma'anar su daya wannan mas'ala ce wadda akwai balaga cikin ta da usulul fiqh dole dalibin ilimi sai ya koma cikin babul amr wan nahy a cikin ilimin usulul fiqh zai ga wannan mas'alolin kwarai da gaske sannan kuma babi ne mai fadi kuma yana da amfani kwarai da gaske domin da zaka dauki umarni nawa yazo cikin alqur'ani kai bincike kansa ko ne ka fitar da ma'anar shi da irin abin da ake nufi da kuma wato an shafe shi ko ba a shafe an yi kaidin shi ko ba a yi kaidi ba shin amu ne an yi takhsisin shi ko ba a yi takhsisi ba shin mujmal ne ya zo a dunkule ana bukata a fayyace abubuwan da suka zo zaka iya samun fiye da mas'ala dubu domin umarni nawa yazo cikin alqur'ani hani nawa yazo cikin alqur'ani kuma baka tsaya kai bincike kan wannan ba duk in kana tafsiri in ka zo akan umarni sai ka duba in ka zo akan hani sai ka duba wannan na dan bada misali ne saboda ɗaliban ilimi masu bincike a cikin alkur'ani mai girma Allah ya taimake mu mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 488 malam yace fa in kila idan aka ce al'anbiya su annabawa alaihimus salam amincin Allah ya tabbata a gare su a'zamun nasi zuhudan su suka fi mutane girma wato gudun duniya ko mu ce su suka fi girma wato suka fi gudun duniya tunda an ce azamu malam bahaushe bai ce su suka fi girman gudun duniya sai dai a ce su suka fi gudun duniya fi duniya anan duniya wa raghbatan fil akhirah su suka fi kowa kwaɗayin lahira fa kaifa qala yusuf alaihi salam ya aka annabi yusuf yace ij'alni ala khaza'inil ard ka sanya ni in zamanto mai kula akan taska ta ƙasa an gane ko talaba an yakuna annabi yusuf ya nemi an yakuna mu'tamadan wanda za a rataya ma a jingina gare shi alal khaza'ini ma'ana a amince mishi kenan ya zamanto abin dogaro game da taskoki na arziki na ƙasa mutawalliyan alaiha wanda zai jibinta lamarinta wa huwa akbaru wa huwa min akbari manasibid dunya yana daga cikin mafi girman wato manasib kamar a ce matsayi jam'i ne na mansab matsayi na duniya annabin Allah ya nemi matsayi to kaka ku to kunna malam yace zamu ce inna ma talaba zalika annabi Yusuf ya nemi wannan li yatawassala bihi dan ta wannan fuskar ya samu kai ga ila imda'i ahkamillahi ta'ala dan ya zartar da hukumce hukumcen Allah imda daga amda yumdi shine shudar da abu yace wa iqamatil haqqi kuma dan saboda ya tabbatar da gaskiya wa bastil adli ya yada adalci wa nahwihi da abin da ya kama da haka mimma yub'athu lahu al-anbiya abinda da shine Allah yake turo annabawa an gane ko wali ilmihi kuma annabi Yusuf ya sani anna ahadan ghairahu waninsa la yaqumu maqamahu fi dhalika ba zai iya yin wannan ba kenan neman matsayi ba a ba mutum matsayi in ya nema amma in babu wanda zai iya sai shi to in ya nema din ana iya bashi shi kuma neman da yayi dan saboda ya zama to wajibi ne akan sa domin kada ya bar al'amarin addini ya tozarta malin yace to fa talabu talabu tawliyati wato neman fa talabu tawliya neman baka wani matsayi an gane ko ibtigha'an liwajhi Allah ta'ala don neman yarda Allah wa sa'ayan limana fi'il ibad don kuma gaugawa don neman amfani ga bayan Allah wa masalihihim da kuma abinda zai zama tuwa maslaha ne a gare su masalihihim lahum la hubban lil mulki ba neman mulki ba yasa annabi Yusuf ko matsayi wa duniya don neman duniya ko ya tara abin duniya to wannan ba laifi bane wa nadhiruhu qawluhu ta'ala tamkar irin wannan fatar Allah subhanahu wa ta'ala walau kuntu a'lamul ghaib da manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce ya ce makafirai walau kuntu a'lamul ghaib da na san gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita samun alkhairi ya'ani abinda ake son a ce law kuntu a'lamu da na sani ayya waqtin yakunu alqahtu ko wani lokaci na ake samun alqaht wato fari kenan a rashin ruwan sama laddakhartu da na aje abinci kenan shi ake nuhi da illa staktartu min alkhair alkhair na anafin aji abinci laddakhartu da na aji abinci li zaman alqahti zuwa ga lokacin fari ta'aman in aji abinci kenan laddakhartu ta'aman ni asalin magana kathiran mai yawa la lil hirsi ba dan saboda in taskance abin duniya ba in jira sai yayi tsare in sai dan mutane ko dan saboda in tara abin duniya lakin sai dai li atamakkana don in samu iko min i'anati du'afa in taimaki marasa karfi wal fuqara da talaka kamar yadda gwamnati take sayan abinci don saboda an yunwa ta sayan talakawa da rahusa ko ta raba musu kyauta malin yace to wa min i'anati du'afa wal fuqara waqta ad-darurati a lokacin da akwai lalura wal mudayaqati da kuma lokacin da akwai tsanani daga addiquna wa yahtamilu kuma yana yiwa an yakuna ya kasance ilma ta'ayyunihi bidhalika al-amal annabi yusuf ya san ta'ayyunihi ya zan tilas bidhalika gare shi al'amal wannan aiki fa kana talabuhu wajiban alai neman wannan aiki sai zamanto wajibi a gare shi kenan tana yiwa ya san haka ko ko Allah ya sanar da shi cewa ya kamata ya haka ko kuma tunda ya nema Allah bai hana shi ba kenan ya nuna Allah ya yarda da wannan matsayi da wato ya nema to wannan shi ne abin da malam ya kawo amma wannan aya tana ɗauki ita ma da matsaloli daban-daban kaga neman matsayi na annabi Yusuf ya nemi matsayi wanda ke cewa wanda ya nemi matsayi bai dace a bashi ba a'a in ya kasance shi kadai ne ya iya ai dole hakuri za a yi a bashi don in ba a bashi din banna za a yi ina fata an fahimta to wannan na farko kenan na biyu kuma eh, wannan yana ɗauke da abin da ake kira wato mu'ahilatul qiyada sannan kuma ko mu'ahilatul tawdhif domin waɗansu suna cewa musulunci ai bai hudu sifofin jagoran da ya kamata a cikin musulunci ai musulunci bai da alaka da jagoranci da siyasa musulunci bai da alaka da rayuwar mu ta yau da gobe musulunci bai hudu yadda za a zakar shugaba ba ko mutumin da ya kamata ba aiki wannan duk soki burutsu ne da rashin sanin addinin musulunci da alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan abinda zamu iya cewa ga waɗannan na farko Allah ya faɗi irin waɗannan sifofi na shugaba shugaba na farko ana son ya zamanto mai ana son ya zamanto mai ilimi kuma mai ilimi kuma ba wai irin ana nufin ilimin addini ba a'a ya zamanto jagorancin na tafiyar da al'amura ya san yadda zai jagoranta mutane ko da ya iya dai ba babban malami bane in dai ya san yadda ke bauta ma Allah an gane ko ana buƙatar shugaba ya zamanto mai tsoron Allah ina fata an fice domin in mutum bai jin tsoron Allah ai ba zai adalci ba tsakanin mutane kine zamanto adali ba azzalumi ba musulunci ya bayanin wannan na biyu ya zamanto mai ilimi sannan kuma ya zama mai lafiya shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi jagoran da aka kawo ma bani Isra'il lokacin da suka nemi jagora shi ma yana daga cikin shar'u man qabla tunda ba a shafi ba an kawo shi ne don mu dauki wa'azi kan wani ya ce to ai zancen bani Isra'ila akai yake cewa inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism Allah ya zabe shi gare ku akan ku sannan wa zadahu bastatan Allah ya bashi yalwa fil ilmi a cikin ilimi ilimi na tafiyar da al'amura da kuma na yaki wal jismi kuma Allah ya bashi yalwa ta jiki yana da lafiya kidan ba a zaɓar shugaba jahili wanda bai san yadda ake jagoranci ba ba a zaɓar shugaba mara lafiya domin an ɗora shi kawai zai zama to kamar hoto ne waɗansu ne za su tafiyar da al'amura to kaga mai cikakken lafiya ma wannan yana nuna cewa kidan mutumin da ya tsufa bai kai bai san abin da yake yi ba to shi ma wannan ba za a zaɓe shi ba to ka gani duk musulunci ya bayanin wannan annabi yusuf da ya nemi a sashi aiki ya ce inni hafizun alim ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ni hafizun ne mai kiyayewa ashe in za a dora mutum shugaba ko a dora shi akan wani aiki sai zaman to hafiz mai kiyaye aikin ne kuma mai kiyaye dukiyar da aka samu cikin aikin ne baya ci kuma baya barin masu ci su ci alimun kuma masani na an gane ko ma'ana mutum ne wanda ya san abin an gane ko kenan yana daga cikin abin da yasa aikin addini a yanzu ya ruguje a kasashen musulmi aikin kasashen musulmi da kasashen afirka ya ruguje baya ci gaba waɗannan matsaloli ne ba a hankalta ma waɗannan sifofi sai an samu wanda yana da ilimi kuma na iya aikin annabi musa lokacin da za a ɗauka sa aiki miya wannan tace inda khaira man ista'jarta al-qawiyul amin ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan tsohon tun da muci ba annabi shu'aibu bane a zance mafi inganci tace al-qawiyyu mai ƙarfi ne aminin kuma amintacce ne kenan sai an samu amintacce wanda baya zalunci an samu mai ƙarfi mai lafiya wanda zai iya aiki duk ɗanka qur'ani ya faɗe su wane ne ya ce musulunci bai faɗi yadda ake zaben shugaba ba kuma bai faɗi sufufin shugaba ba an gane ko to in ya zamanto mai kiyayewa ne kuma alimin masani na ya sani to babban abin da ke sawa aikin addini yana lalacewa a kasashen Afirka daga cikin manya-manyan abubuwan da ke sawa shine ana zaben wanda ko dai ya zamanto hafizun ne yana iya kiyayewa ma'ana yana son aikin kuma zai iya kiyaye aikin ya zo a lokaci kuma zai iya kiyaye dukiyar amma ghaira alim ba masani bane to shi ko ya za a iya dora wanda bai san abu ba a sa shi gaban waɗanda suka sani kaga ba aiki za a yi ba tunda bai yiwa ni da na sani kai da baka sani ba kuma kace kai zaka jagorance ni tunda zan iya zuwa da abin da baka fahimta baka ce a'a ba za a yi ba kaga ba za a ci gaba ko kuma ya zamanto alimun ne ghaira hafiz masani na amma bai kiyayewa sai a ɗauko mutum a ɗora shi ga wuri yana da ilimin abin amma mutum ne wanda shi bai damu da aikin ba sai lokacin da ga dama zai zo ba abin da ya sha mishi kai sannan kuma a'a in ya samu duk abin da ya samu ma sai ya zamanto ma mafi yawancin abin da zai ba zai ajiye ma na jama'a in an yi aiki maimakon a ajiye dukiyar ga haɗannun al'umma sai ya ajiye ma kansa to kaga wannan ba zai yi ba kenan qur'ani ya faɗi yadda ake zabar shugaba ya faɗi yadda ake zabar ma'aikaci sai dai in ba a fahimci waɗannan sifofin ba kuma annabi adam da yake shine khalifa Allah na farko a bayan ƙasa an sanya shi khalifa mai yin hukunci wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifa mai yin hukunci ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard mai yin hukunci a tsakanin mutane ashe tun aza duniya Allah ya faɗi cewa za a aza jagora wanda zai yin hukunci wane ne yake cewa musulunci bai san jagoranci ba ko kaza ko kaza to da haka irin waɗannan abubuwa shoki burutsu ne hatta da kalma ta siyasa ba ma ba ma turanci bane domin abin da ilimin jagoranci na siyasa a turanci political science ake kiran shi science politique da faransanci amma politique politique suka kiran shi ko policy an gane ko da english amma a musulunci siyasa ake kiransa sasa ya susu siyasatan ya za a yi a ce musulunci bai san da wannan ba annaba kuma sun yi jagorancin mutane hadisi na sahih bukhari da muslim wanda abu huraira sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya bani isra'ila wadanda suke jagoranta su sune annabawa suke tafiyar da al'amuran su sasa yasusu idza dabbara shay'a wa adarahu ya tafiyar da abu an gane ko to da haka kalma ta siyasa ma ta musulunci ce to amma saboda da yawa wadanda suka suke yin siyasa haramun ne kaza kaza kaza a'a 'yan siyasa sun gurɓata ne kuma ba su kaɗai ne suka gurɓata ba a al'umma yanzu cikin 'yan kasuwa da yawa sun gurɓace cikin malaman ma za ka iske waɗansu da yawa sun gurɓace cikin 'yan siyasa an samu waɗanda suka gurɓace a cikin zamantakewa armi an samu waɗanda suka gurɓace kasancewa an samu waɗanda suka gurɓace ba shi ke nuna wannan aikin ba za a yi shi ba akwai nagari to amma mu kanmu ba ma son nagari din domin wanda ke son a kawo adalci ko ba zai bi shi ba to me ake so dole na sai mun dawo mun yi karatun ta natsu da su masu neman jagorancin da su waɗanda ake son a jagoranta sha'ir yake cewa mu dan siyasa ya duru مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس يدور مع الزجاجة حيث دارت شي دان سياسة wanda ba na gari ba yaduru yana kewayawa ne ma azzujajati tare da madubi haithu darat duk inda madubin ya kewaya domin da larabci azzujaja kamar mace ne ma'ana duk inda ci yake can ne yake bai son ai zamanin da ba a ganin shi domin idan duk inda madubi ya kewaya in zaka tafi za a ganka kullun yafi son a ganshi da sabuwar mota a ganshi da sabuwar riga a ganshi tare da waɗanda suke ci wa yalbasu lis siyasati alfa lubsin yana son yama siyasa riga dubu duk wanda ya haɗu shi ya ce namu ne ku kama muna in mun samu ai lahiya launi kaza kaza sai an hau kuma sai al'amura su bijiro waɗanda ba su ne ake sa tsammani ba domin akwai manufofin da aka ɓoye idan aka bayyana su ba za a kai ga cimma burin ba to don haka wannan abubuwan kada a sa tsammanin musulunci bai san da su ba wanda kuma abubuwa ne waɗanda ya kamata ƴan uwa musulmi su yi hattara kuma a tashi a wayar ma mutane kai sai kuma eh, mas'ala guda biyu da kamata na ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala saboda mu ci gaba da karatunmu shine cewa waɗanda suke kafirtar da wanda yake aiki a ƙarƙashin gwamnati wadda ba ta musulunci ba na farko mutane musulmi suna zama a ƙasashen turawa kamar america inda babu musulmi musulmi ba su ne ke da rinjayi ba irin turai irin su rasha to idan aka ce yanzu misali musulmi a waɗannan ƙasashen in yi aiki ya kafirta kenan duk mutane da suke turai da america yanzu matsayin kafirai suke gaba ɗaya domin suna aiki ne a ƙarƙashin gwamnati ta kafirci ya kamata irin waɗannan fatoyin a san daga ina aka samu su annabi yusuf annabin allah ne annabin allah ne dan annabin allah ne jikan annabin allah ne ta taɓa kunna annabin allah ne domin shi ɗan annabi Yaqub ne, an gane ko jikan annabi Ishaq ne, sannan shi ko annabi Ishaq baban ɗan annabi Ibrahim ne, kinan shi annabi Yusuf tattaɓa kunna annabin Allah ne. Kuma ya zo ya aiki a ƙarshen gwamnatin da ba ta musulunci ba, don Allah ce ma kana ya akhudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah. Annabi Yusuf ba zai iya kama ɗan uwan shi ba a cikin wannan shari'a ta ta ƙasar Misra. Kaga ba ta dinin musulunci ake yi ba, amma saboda ya kawo gyara ya shiga. to idan mutum ya zabura ya ce to yanzu wannan ya kafirtar da duk wanda aiki a cikin wata gwamnati wadda ba ma a tsarin musulunci take tafiya ba idan ya kafirtar da annabi Yusuf ya nuna annabi Yusuf bai san addinin Allah ba shi yasa za a kafirtar da yan majalisu a kafirtar da gwamnati a kafirtar da komai a je a dauki makamai a tada mabamai a cikin masallaci mutane suna sallah sallah asuba wadda sallah asuba ba karamin mai imani bane ke samun ta kuma a tada bam ko a bude wuta a ce an yi jihadi yana da kyau ɗaliban ilimi irin waɗannan fatoyin a san daga ina ne aka samu su kuma a yi bi a hankali ilimi yana buƙatar sai an ba da dalilai wato cikakku to wannan kenan abu na ƙarshe kuma su musulmi kenan misali yanzu a inda suke ba su da rinjayi ya za su yi su daina zaɓe kadiba cikin tafsiri na sa'adi a wajen kissa ta annabi shu'aib inda ya cikin suratu hud da aka zo wajen zaɓe shin ya halatta musulmi a kasashen kafirai su zaɓe ko bai dace su yi zaɓe ba malamai sun yi bayani sun tattauna akan ta inda musulmi suke al-aqalliyya hukm al-aqalliyya al-muslima ko al-ahkam al-muta'alliqa bil aqalliyyah al-muslima ko al-aqalliyat al-muslima sai malamin malamin yake cewa da annabi shu'aib mutanen suka ce walau la rahatu kala rajamnaka in ba dan da jama'a ka ba da mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz kai bakarin jaye mu ba to kun ga ashe ya nuna Allah zai iya taimakon annabi da mutanen shi ƴan uwan shi waɗanda ko da ba su yi imani ba Allah ya bashi kariya da su kaga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya ga Abu Talib duk da ke bai imani ba sannan hakan ga annabi salih shi ma ya samu kariya ga ƴan uwansa ana tsoron su qalu tallahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li walihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun to ka gani to dan haka dai Sheikh Nasiruddin Sa'di rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin abin da ya kawo a gurgurci cikin wannan mas'ala cewa musulmi a wannan wuri suna da dama idan aka samu ƴan takara guda biyu guda ce shi da ya ci zai hana a gina masallatai zai ruguje duk masallatan musulmai to idan ba su tashi suka yi zaɓe ba to sun aikata ɓanna domin mi domin sun ba wanda yake son ya ruguza addininsu dama ya ruguza addininsu idan ko sai aka samu a'a dukkansu kowanne manufofinsa suna da kyau game da musulmi sai ce to sai a zaɓi wanda ya fi wannan ya ce shi zai bar a gina masallatai wannan ya ce a shi ba ma zai bar a gina masallatai ba zai rinka wato taimaka ma musulmi ya gina musu makarantu bayan ma zai bar a gina shi zai ma fidda wuri kaso cikin kuɗin gwamnati to su zaɓi wanda ya fi ba su dama idan kuma kowanne daga cikin su mai tsanni na ga musulunci wannan ya ce in ya hau zai rubuta masallatai wannan ya ce in ya hau zai rubuta masallatai shikenan ce su yi zaman su tunda babu wani wanda za su dauka wanda zai amfane su amma in ko da sharri gare su amma sai aka samu wannan ya ce shi ba zai rubuta masallatai ba amma ba zai bari a saki gina masallaci ba wannan kuma ce a'a shi ba zai bar a gina masallatai ba kuma zai rubuta masallatai to ƙara su zaɓi wanda ya ce ba zai bari a gina waɗansu ba amma dai zai bar waɗanda annan mas'ala ce tana buƙatar bincike da ilimi almuwazana bainal masalih wal mafasid sai an karanta anwa'u na fiqh ba fiqh da malikiya ba da hanafila da shafi'iyya da hanafiya kawai shikenan shine ne fiqh akwai fiqhul maqasid akwai fiqhul ma'alat an gane ko akwai fiqhul muwazana an gane ko akwai fiqh daban-daban daban fiqhul awlawiyat an gane ko duka waɗanda abubuwa ɗalibai ilimi ya kamata a ce sun karance su ka san yadda ake aza ka'idodi na shari'a amma ina zaka iske ɗalibin ilimi ya je ya yi yadda ga dama saboda wani lokacin ana son a bada fatawa amma ba a nuna ba a ilmance wannan duk shine ke kawo matsaloli ya kamata ɗaliban ilimi su karanta irin waɗannan anwa'ul fiqh sun kai kusan fiqh guda 20 da malamai suke abin ga akwai fiqhul maqasid akwai fiqhul qadaya al mu'asira فقه المستجدات القضايا المعاصرة shine kira almustajiddat idan kamata ɗalibin ilimi fiqh nawazil ɗalibin ilimi ya karanta irin waɗannan matsaloli na zamani ya ga abinda malamai suka faɗa da dalilin da suka kawo ba wai ka zabo da kai ka bada fatawa ba in an dawo aka dibi dalilai kai baka da wani dalili kawai ka faɗi abinda sauran kai ke so saboda kai kana ganin kamar kana kishin addini kafin mutane kishin addini ana muna fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu mas'alolin da za ku ga sai an tara malamai na duniya yanzu akwai rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya wadda in mas'ala ta shafi duniya ba a yadda malaman Saudiya su kaɗai su bada fatawa domin ba san duniyar ba gaba ɗaya sun san nassi amma kuma duniyar halayen mutane kuma sannan ra'ayin mutanen ƙasa guda ba za a ɗauke shi game da duniya ba akwai majma al-fiqh al-islami na Jidda wanda shi yana tara malamai da duniya akwai al-majami'ul fiqhiyya al-alamiyya wanda ba a yadda malaman Saudiya su kaɗai su bada fatawa ba saboda abin ya shafi duniya ne to amma zaka iske ɗalibin ilimi abin da sai an tara malamai sai sun yi bincike sun kawo dalilai shi da an yi masa tambaya ana karewa yanzu yanzu shi na bada amsa shi har ya riga ya kare da wannan mas'ala dan uwa musulmi addini ba wasa bane muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu mas'ala ta gaba karkashin wannan mas'ala sai mas'ala ta 489 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa jaza li yusuf alaihi salam ya aka yi halatta ga annabi yusuf amincin Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim an ya amura al muazzin ya umurci mai kira nan ba mai kiran sallah ba wanda an ka ce ya kira waɗancan mutane an ya kula ya ce ayyatu hal'ir ya ku waɗannan fatake yan uwansu da suka yi zo neman abinci na fatauci kenan innakum lasariqun tabbas lalle ku barayi ne wa zalika buhtanun wannan kuma ai ƙarya ce wa tasriqun bisuwa'i wato tasriqun danganta sata ne na abin da ake nufi tasriqun domin wani lokacin larabawa suna amfani da wato fa'ala da af'ala danganta abu zuwa ga abu in nace akzabahu ya danganta shi zuwa ga ƙarya an gane ko wato nan asraqahu ya danganta shi zuwa ga sata kenan tasriqu suwa an danganta su zuwa ga sata ta abinda suka sace na ma'auni liman lam yasriquhu ga wanda bai sace shi ba wa takdhibun ta suwa ce kuma da sun kai lil bari'i ga mutumin da yake ya barra domin sun ce su ba su yi sata ba wattihamu man lam yasruq tuhuma wanda bai yi sata ba bi annahu saraqa yayi sata kenan kaga annabi Yusuf bai dace ba annabi Allah a ce ya aikata wannan qulna mal yace zamu ce qauluhu fadarsa innakum lasariqun ku barayi ne tauriyatun an yi tauriya ne in an ce tauriya shine abu yana da ma'ana biyu da ta kusa da ta nesa sai kai amfani da ta nesa sai ka bar ta kusa asalin tauriya kuma shine boyewa domin warra yuwarri tauriyatan shi yasa zo cikin hadisi na Ka'ab bin Malik cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba tafiya wani yaki ba in ba yakin Tabuka ba illa warra sai yayi tauriya warra kenan ma'ana in ya fita gabas to yamma ne yake son ya kai yaki saboda munafikai za su je in sun ga ya fita gabas su je zai je ya kai muku hari shikenan sai a je an yaki yamma kaga gobe ko sun je sun kai labari ba za a yadda ba shi ko alharbu khud'a yaki dan yaudara ne ina fata ana fahimta ta to da haka daga nan aka samu dai tauriya amma malaman balaga sai su ce ko da malaman lugha shine ka faɗi magana ta kusa amma kalima ce tana da ma'ana guda biyu akwai ta kusa akwai ta nesa to amma ta nesan kake nufi ba ta kusa ba kaga yanzu in nace al-ghazalatu mai jin larabci sai ce abin da ake nufi barewa amma alhali alghazala wani lokacin ana nufin rana ita ma ana kiranta alghazala to kaga idan wani ce alghazala ka ce a barewa ce a rana nake nufi ka ka samu matsala kai baka san wanda yake nufi ba to kenan nan tauriya aka yi in ji malam yace qulna qawluhu innakum lasariqun zamu ce fatar su sun kace innakum lasariqun tauriyatun sun yi tauriya ne amma jara minhum daga abin da ya gudana daga gare su majarar sarikati kamar abu ne wanda ana sifanta shi da sata wa tasawwurun bi surati haka kamar an suranta shi da sura ta sata alhali ba sata bace an gane ko min fi'lihim bi yusuf ma fa'aluhu awwalan abinda sun ka aikata ma annabi yusuf kenan na an ce musu innakum lasariqun ana nufin sun sata nan sun sace annabi yusuf daga babansa wato ma'ana su aikin da suka aikata na annabi Yusuf na ɓadda shi na fitar da shi kuma sun yi sata ne waɗansu malamai sun ba da wannan amsa asani waɗansu malamai suka ce a'a anna zalikal qaul wannan magana da suka faɗa kana min al mu'azzin wato shi al mu'azzin wanda ya kira ba kiran sallah ba ana nufin wanda ya kira su waɗannan yan uwan annabi Yusuf bi ghairi amri Yusuf alaihi salam ba da umurnin annabi Yusuf na yace musu innakum lasariqun shi dai ya kamata a ce musu ana son ayi bincike akwai abin da ya bata karshe sai ya wuce iyaka ce ku barayi ne tunda ka san galibi yan amshin shatar waɗansu mutane sun fi su zakewa sai kaga abin da wani dan amshin shatar wani malami yake faɗa ko dan amshin shatar wani mai kuɗi yake faɗa ko dan amshin shatar wani mai mulki yake faɗa ko dan amshin shatar wani dai mai dan karkware kwaryen mulki sai ka iske ya ma fishe zakewa wajen faɗa har abin da bai faɗa ba ma sai ya faɗa to tana yiwa kamar haka ne malam yace kaza qalahu ba'dul mufassirin kamar haka ne sashen masu tafsiri suka faɗa as-salisu na uku anna hukma hadhal kaid hukumcin wannan kaidi makirci hukmul hiyal shar'iyya yana daga cikin babi na al-hiyal shar'iyya dubara ta shari'a allati yutawassalu biha wadda ta wannan dubaru na shari'a yutawassal ake kai ila masalih zuwa ga maslahohi wa manafi da wasu amfani diniya na addini an gane ko kenan sai zamanto nan saboda wata maslaha ce aka yi amfani shi sa aka kira su da wannan saboda akwai babban burin da ake son a cimma wannan babi na alhiyalu shar'iyya za ku iske al-ahnaf wani lokaci suna amfani da shi wani wani mas'ala ce wadda tana da mu wato zurfi wanda ba kowane ɗalibin ilimi yake iya bincike kan ta ba dole sai an yi hattara domin wasu suna fakewa da irin wannan su ta banna wato mas'ala ce wadda wasu malamai suna ganin ana iya dubara wadda shari'a ta halartar da ita don cimma wani babban buri babi ne mai faɗi ɗalibin ilimi ma zai iya bincike akan shi ko in ce ɗaliban ilimi ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ga dubara ta shari'a li ayyuba alaihi salam ga ayyuba alaihi salam wa khudh bi yadika dighsan Allah ya ce ma annabi ayyub ka riki dighsan kulli shine ake cewa dighs shine abinda aka kulli an gane ko amma lokacin an kace dighs ana nufin yaye yayi bal qalu adghafu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir ana nufin nan yaye yayin mafarki ba ana nufin tuli tuli na mafarki ba da an ka daddaura a an sifanta shi ne kamar tuli tuli da dauri dauri domin abinda an ka tuli an ka daura sai zaman to kamar ya zaman to abin nan a daure yake amma dai in an ka ce adghafu can yaye yayin mafarki shi za a fassara shi da Hausa ba a cewa tuli na mafarki ko dauri na mafarki amma nan da an ka ce dighsan ana nufin dauri na wato karaku wasu kananan itace fadrib bihi Allah ya ce ma annabi ayub wa khudh bi yadika dighsan ka rike dauri sai kai bugu da shi wala tahnaf kada kai rantsuwa an gane ko wai abinda ake nufi an ce lokacin da yayi rantsuwa cewa idan Allah ba shi lafiya zai mu matarsa ko bulala misali buloli ko bulala ɗari ko abin da ya kama da haka to yanzu ta samu lafiya kuma sai ga yin mata bulala ɗari zai yi wahala sai an ka umarce shi ya samu kamar kare ɗari ya ɗaura sai ya mata bugu ɗaya kenan kamar mata bugu ɗari wannan hila ce ta shari'a amma Qur'ani ne tabbatar da ita wa qawluhu ibrahim alayhi salam da kuma fadar annabi ibrahim alayhi salam fi haqqi zawjihi game da al'amarin da ya shafi matarsa hiya ukhti da lokacin da sarki ya so ya kwace wannan mata sai ce ya uwa ce litaslama min yadil kafir dan ta tsira daga wato hannun kafiri ma'ana sharrin kafirin da ya so ya kwace wannan matar ta annabi ibrahim an gane ko da yace hiya ukhti yace wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka annabi ibrahim ya ce uwarsa ce ba wai ƙarya yayi ba a yana nufin wato ya uwarsa ce ta addini yar uwarsa ce ta addini to kuma kanan ba ƙarya bane shi ko nan bugu ɗari da aka ce mata ai da ya buge ta da karen nan ɗari dukkan su kowanne daga cikin su ya taimaka wajen bugun da an kai mata to wannan hiyal shar'iyya kenan abu ne kuma wanda kina buƙatar bincike amma ba a fakewa da shi saboda ka ai hiyal waɗanda shari'a ba ta yarda da su ba irin waɗanda Yahudawa suka yi amfani da su kamar yanzu misali lokacin da Allah ya haramta musu kitse sai suka ji suka narkar da shi suka karbi kuɗi suka je suka ci suka ce ai ba su kitse ba to irin wannan sai an yi hattara an bambanta tsakanin alhiyal ash-shar'iyya waɗanda shari'a mu'tabara da kuma alhiyal waɗanda ake ganin gaira shar'iyya kan wani mutum ya je ya fada ya ta kokarin amfani da wannan karshe ya fada cikin bala'i Allah kai mu na tsari ƴan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 490 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa ta'assafa yaqubu alaihi salam ya akai annabi yaqubu ya nuna bakin cikin sa ala yusufa akan yusuf duna akhihi amma ba, ba dan uwansa ba wanda littafai na isra'iliya suna cewa sunansa bunyamin duk da yake abu ne na bukatar dalili bi qaulihi lokacin da shi yaqubu yace ya asafa ala yusuf ya bakin ciki na akan rashin annabi yusuf malin yace to war rusul ahdath an gane ko ar-rusu shine musiba asalin raza'a shine ra'un zayun alhamza shine naqasa ya rage abu ya tauyar da shi to an ka ce ar-rasu abin da yake damunka ko musibar da ta sauko maka an gane ko to dan haka dai asalin shi daga tawaya ne yace to war rusul ahdath an gane ko musiba wadda al-ahdath wadda an mafi kusa kusa sabuwa ashaddu ala nafsi ita tafi tsanani akan rai wa a'zamu asaran ita tafi girman tasiri qulna zamu ce inna ma yakunu ashaddu wannan tana zamantowa ita ce mafi tsanani idza tasawati idza tasawatil musibatani idan musiba biyu suka zo daidai fil azmi wajen girma walam yatasawa ya huna mala yace musibobin guda biyu ba daidai suke ba bal faqad yusuf kana a'zamu alaihi rashin annabi yusuf ya fi tsanani ga annabi yaqub wa ashadda min faqdi akhihi shi ya fi tsanani daga rashin dan uwansa bunyamin fa inna ma khassahu bi dhikri ya keɓance shi da ambato li yadulla ala anna ar-ruz'a fihi dan ya nuna cewa musiba ta annabi Yusuf ma a taqadumi ahdihi tare da cewa ta tsufa kenan ta gabata ma zala ghaddun tariyan bata gushe ba tana nan sabuwa danya shar shine ghaddun tariyan laraba suna amfani da wannan a ce abu yana nan danye shar an gane ko ar-ruz'u mai tahqiqin wani littafi in ka duba a ƙasa yace al-musibatu musiba ake kira wal jam'u ana kiran shi arza'un kina ala wazn af'al wa razaya ana cewa razaya razaya jam'i ne na raziya an gane ko domin raziya fa'ila yana zakkuwa akan fa'ala duk da kimanin ya kawo shi kenan tana yiwa yana da jam'i guda biyu raziya ita ce musiba jam'in ta razaya kamar tahiyya jam'in ta tahaya hadiyya sai a ce hadaya sariya sai a ce saraya ga sunan dai kamar yadda malamai suka yi bayani na wato ilmu sarf kenan dai abin da ya sa ya zancen annabi yusuf suna ganin cewa saboda mi saboda musiba annabi yusuf duk da yake ta tsufa shi ko annabi bunyamin da ake cewa ai bayan annabi yusuf nama da shekaru aru aru sannan kuma shi annabi yusuf ba a san inda yake ba an an shi ko bunyamin ana zancen wata matsala ce ta samu an tuhumce shi da sata akai shi gidan kasu kenan shi an san inda yake amma saboda musiba annabi yusuf ta fi tsanani shi yasa ya gabatar da ita wanda shine abinda wato malam ya kawo to sannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa a'a annabi yaqub ba wai yana da tabbacin annabi Yusufa bai mutu ba. Amma dai inda yake bai sani ba, don ya ce malamai kuma sun ba da dalilai. Dalilan da suka bayar sun ba da dalilan ayoyin da suke nuna cewa annabi a Yaqub ba yana sa tsammanin annabi Yusufa ya mutu ba, ya san da annabi Yusufa bai mutu ba, amma bai san inda yake ba. Dalilai kuma suke nuna cewa na farko shine dama ya gaya ma annabi Yusuf cewa wato wannan وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق يا نونا مسا cewa Allah ya cika ni'imar sa a gare shi to shi kuma annabi yaqub wannan fassarar mafarkin bata tabbata ba kidan ya san annabi yusuf yana da rai amma bai san a ina yake ba na biyu daga ciki suke cewa da yace wata walla anhu wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aydahu min al-huzn fa huwa kadhim da suka ce mishi baka gushe ba kana tuna annabi yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin sai yace musu inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu yace na san daga Allah abinda baku sani ba kaga wannan yana nuna cewa annabi yaqub ya san cewa annabi yusufa ya san yana raye amma bai san a inda yake ba sannan kuma ya ce musu je su nemi annabi yusuf ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi ya ce su je su nemi annabi yusuf da dan uwansa da ya yana tsunan ya mutu ba zai ce aje annabi annabi Yusuf ba ina fata an fahimce ni sannan daga ciki lokacin da aka je aka jefa masa riga annabi Yusuf ya dawo yana gani an gane ko falan ma an ja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun yace muku ashe ban gaya muku ba cewa na san daga Allah abinda baku sani ba kenan ya san da cewa annabi Yusufa yana raye to wannan da sauran dai dalilan da malamai suke nuna cewa lalle tabbas annabi Yaqub ya san da cewa annabi Yusufa bai mutu ba amma kuma sai dai bai san a ina ne yake ba wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 491 fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa biyaddat aynahu min al-huzni idanun annabi yaqub sun yi fari wal huzn an gane ko shi ko bakin ciki la yuhdithu bayad al-aini bai haifar da farin idanu an gane ko la tibban ko da ta fuskar likitance ne wala urfan kuku ta fuskar al'ada Ƙulna za mu ce ƙala ibnu Abbas, ibnu Abbas ya ce ai minal buka'i saboda kukan da yake yi. لأن الحزن دومين شي بكين تكي سبب البكاء شيني سندين كوكان النبي يعقوب فأطلق اسم السبب kenan sai ya ɗauki sunan sababi wa arada bihil musabbib sai ya nuna abin da yake haifasuwa kenan nan abin da ake son a ce shi bakin ciki shi ya sanya kuka kenan shi kuka abin da ya sa shi almusabbib shine alhuznu almusabbab shine albuka'u shi alhuzunu bakin ciki shine ya haifar da mi ya haifar da wato kuka to kenan sai zamanto an yi itlaqin alhuznu ne ana nufin albuka'u an ce kuka amma ana nufin wato an ce bakin ciki amma ana nufin abin da bakin cikin haifar suwa shine kuka shine ya haddasa wannan wannan ɗaya ne daga cikin wato almajaz da malaman balaga suke cewa almajaz da sauran malaman usulul fiqh wasu kuma suna kiransa uslubun min asalibil lughatil arabiyya yana da nau'o'i nau'uka daban-daban sai mai mutum ya koma cikin littafai zai gane shi utliqal juz'u wa urida bihi kullu wa utliqal kullu wa urida bihi juz'u wa utliqal mahallu wa urida bihi wa utliqal محل وأريد به الحال وأريد به الحال فيه وأطلق الشيء باعتبار ما سيكون وباعتبار ما كان da sauransu dai ala ayyati hal wani babi ne mai faɗi wanda da cikin littafin usulul tafsir da usulul fiqh da littafin balaga zaka ganshi a gurguje mutum ya diba cikin dirasatun fi usulul tafsir na ustadh doktor professor kabir yunus na kasar kano ya ka bayani kan wannan ko mutum ya diba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na uku na sheikh abdul latif shuwairif na kasar libya zai ga wannan kuma ya diba cikin al-balaghatul wadiha zai ga babi na al-majaz da anwa'ul majaz duk da yake wasu malamai sun ce ana kiran shi uslubun min asalibin lughatil arabiyya ba sai an ce mishi majaz ba wasu ka ce a ba matsala kuma mun kira shi majaz ko kun kira shi uslubun min asalibin lughatil arabiyya babu matsala to amma abinda malaman sunna suke kore sunan majaz saboda ta wannan fuska aka kore sunayen Allah da dama da sifofinsa da ayyukan Allah shi yasa suke kore a ce masa majaz sai dai a ce masa uslubun min asalibin lughatil arabiyya shi yasa Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin littafinsa man'u jawazil majaz fil muta'abbad littilawati wal i'jaz ya tafi akan wannan almuhimmu dai akwai bayani mai yawa mas'ala ce da ɗaliban ilimi sai sun tashi tsaye wajen karatu kanta da fahimtar ta malam yace to wa kasratul buka'i yawan kuka qad tuhdisu bayadan tana iya sanya ido su yi fari fil aini a cikin tana haifar da fari fil aini a cikin ido yaghsha as-sawad wanda zai rufe dan bakin sai ka zama to bakin ma ya tafi har mutun ya makance ko baya gani ko ko ganin sa ya rauni wa kaza wa hakaza hadatha li yaqub alayhi salam wannan shine abin da ya faru ga annabi yaqub malam yace wa qila an wadansu mu suka ce idza kathuratid dumu'u idan hawaye suka yawaita zuba mahaqat sawad al-aini sai su kewayi su rinjayi bakin ido an gane ko wa qallabathu ila bayadin kadrin sai su maida shi zuwa ga fari wanda yake ya gurbata ma'ana ya cuɗanya da wani kala wanda ba shi ba sai zamanto wato wannan bakin ya koma ya cuɗanya ya zan kamar ba baki bane cikakke ko kuma ya kuma cuɗanya da fari har ya zamanto kamar dai ba cikakken baki bane kinan wannan zai iya kawo matsala saboda yawan hawaye da suke zuba dama hawayen suna zuba har malamai suke cewa idan hawaye ne na bakin ciki zaka ga zafi suke zuwa tare da shi idan hawaye ne na farin ciki zaka ga sun zo tare da sanyi sannan hawayen suna amfani wajen wanke ido kamar yadda bature ya gane cewa ashe idan madubi yayi dauda akwai wani wuri da ya bar dan abu inda ake dannawa sai a samu ruwa a wanke ashe Allah subhanahu wataala ne yayi wannan idan wani abu ya shiga cikin ido sai wannan ruwan su zo kai tsaye su wanke wannan idon ashe ta ne su ma suka dauko wannan system din ana ganin kamar wata dubara ce suka aikata sannan kuma su hawayen suna da amfani wajen wanke ido da kuma kare kariya ga ido wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malaman suka kawo sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 492 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala yaqub alayhi salam ya aka annabi yaqub alayhi salam aminci Allah su tabbata a gare shi yace alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun ba kowa ne yake yanke kauna ba min rauhillahi daga rahama Allah in an ce ruh yana nufin rai in an ce rih yana nufin iska in an ce rauh yana nufin ni'ima ko rauh yana nufin rahama fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im to nan rauh yana nufin rahama dalibin ilimi innahu la ya'asu min rauhillah ba abin ba wanda yake yanke kauna daga rahama Allah illa alqaumul kafirun sai mutane kafirai kidan bai dace mutum duk zunubin da ya ba ya yanke kauna daga rahama Allah domin Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sannan kuma annabi Ibrahim lokacin da mala'iku suka zo ya ce wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun a cikin suratul hijr ba mai yanke kauna daga rahama Allah sai batattu Allah kai mu da tsari da bata da kafirci malam yace ma'a anna minal mu'minina tare da cewa ana iya samu cikin mu'minai manyan asumin rauhillah wanda yake yanke kauna daga rahama Allah ai min farjihi daga budin Allah shine malam ya fassara shi da farjihi nan ba farjihi ba farji in an kai mara'un sukuni yana nufin al'auran mace in an ka ce faraj faraj akai mara'un fatha yana nufin budi an gane ko wa tanfisihi an gane ko shi yasa ake cewa farraja asabi'ahu ya bude wato yatsunsa wa tanfisihi kuma ya ba mai yanke kauna min farajihi daga budin Allah wa tanfisihi da sauki asalin shi daga annafasu ne lumfashi domin idan mutum yana son ya samu sauki sai dan lumfasa wa min rahmatihi daga rahama Allah duk dai gashi malam ya kawo shi al ikhtilafil qawlaini akan sabanin maganar da malamai suka kawo na fassarar kinan rahukin kamar haka dai ba da yake sun yace in ma li shiddati musibatihi a'a abin da yasa mutum wani lokaci yake yanke rahama daga rahama yake yanke kauna daga rahama Allah saboda tsananin musiba aw li kasrati dhunubihi ko saboda zunubansa sun yi yawa sai yasa tsammanin abin ba zai yiwa ba malam yace kama ja'a fil hadisi kamar da zo a cikin kissa a cikin hadisi fi qissati alladhi amara ahlahu mutumin da ya umurci iyalansa idza mata idan ya mutu an yuhriquhu su kona shi wa yadhruhu sannan ويذرو ramadahu fil barri wal bahri wa yadhru su watsa ko su yada shine yadhru kamar abu a watsa shi cikin iska Allah subhanahu wataala ce واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح iska tana wasa da shi duk inda ta ga dama ma'ana a watsa dai ramadahu wato tokarsa ko kuma haɓɗin jikinsa in an kona shi kamar yadda mutanen indiyan su da sauran waɗansu mutane suke kona gawa fil barri da kuma mutanen China yanzu da suke suke ɗaukar gawa su azata akan abin nan wuta ta ta abin nan wutar lantarki wurin wannan wuta ta zamani sannan a buga ta sai jikin mutum ya shiga cikin wannan waya din ya bushe ya ƙare sai su busar da shi ya tafi to waye zurura ma dahu kamar su watsar da tokar jikinsa wadda an ka kona shi kenan da ita ko kuma habdi kawai da suke cewa habdi wasu ce toka fil barri a cikin bisa doron ƙasa wal bahari a cikin teku fa fa'alu zalika bihi wannan mutumin sai iyalansa suka je suka kona shi bayan ya mutu suka watsar da wannan tokar nashi thumma inna Allah duk da yake cikin hadisi ina ganin fil bahri na ban san an kawo ko fil barri ba cikin hadisi ina ganin a cikin teku ne fa fa'alu bihi zalika sai suka aikata wannan thumma inna Allah ghafara lahu Allah ya gafarta mishi kama ja a mashruhan fil hadith mala yace kamar da zu a sharha ta ci hadisi المشهور wanda ke shahararre hadisi ne cikin ingantacce wa huwa min as-sihah yana daga cikin hadisai ingantattu ma annahu ya isa min rahmatillahi ta'ala tare da cewa wannan mutumin ya yanke kauna daga rahama Allah an gane ko wa dhamma ila ya'sihi dhanban akhar sannan ya taro ya ƙara ya dada ila ya'sihi tare da yankewa kauna dhanban akhar wani zunubi wa huwa shine i'tiqaduhu ko ko a ce wa huwa i'tiqaduhu in za a hada shine yayi i'tiqadin annahu idza uhriqa shi idan aka kona shi wa zuriya ramaduhu aka watsa wato tokar da aka kone shi jikin shi kenan aka kone shi tokar ko ko habdin la yaqdiru Allah ala ihya'ihi Allah ba zai samu ikon ya rayar da shi ba wa ta'zibihi ko sannan kuma ya mishi azaba wa ma hadha kullihi tare da duk wannan zurbin da ya aikata na cewa a kona shi kuma yana tunanin Allah ba zai tare da shi ba wa ma hadha kullihi yughfaru lahu za a gafarta mishi ma'ana Allah ya gafarta mishi fadalla ala annahu lam yamut kafiran wannan ya nuna cewa wannan mutumin bai mutu kafiri ba gashi ko kuma an ce duk wanda yake yanke kauna daga rahama Allah ya kafirta to kaga in dan Qur'ani ne ya samu wannan shubha sai ce to kai kashiya gashi cikin hadisi an ce ga wani mutum ma ya aikata irin wannan banna kuma ya shiga aljanna amma alhali Allah ya ce innahu la ya'sumi ruhillahi illa alqaumul kafirun a cikin magana ta annabi yaqub to kenan kissar da hikayar da Allah kauta annabi yaqub malam yace kulna zamu ce inna ma yayi asumin ruhillahi abinda ake son a ce wanda yake yanke kauna daga rahama Allah al-kafiru kafiri lal muslimu ba musulmi ba amalan bi zahiril aya sai mu yi aiki da zahirin aya wa kullu mu'minin dukkan mu'mini ya tahaqqaqu minhu al-ya'su yana tabbata gare shi yanke kauna min ruhillahi daga rahama Allah fa huwa kafirun fil hali to yana samun wannan aqida ya kafirta a wannan lokaci hatta ya'uda ila al-islam sai ya dawo zuwa ga musulunci bi audihi ya dawo ila raja'i ruhillah zuwa ga raja wato kwaɗayi ko mu ce tsammani ko ɗamma'ata rahama Allah wa amma rajulul maghfuru lahu shi ko mutumin da anka gafarta ma fil hadisi a cikin hadisi fala nusallimu annahu lam yakfur malam yace ba za mu saki ba an gane ko ba za mu yarda da cewa kenan ba shi ya bai kafirta ba summa inna Allah ta'ala sai dai Allah subhanahu ta'ala lamma ahyahu fid dunya lokacin da Allah ya saki raya shi a nan duniya tunda Allah ya raya shi kenan a cikin hadisi ada il islami ya dawo zuwa ga musulunci bi audihi ila raja'i rauhillah ya dawo zuwa ga tsammanin rahama Allah kwaɗayin rahama Allah fa lidhalika ghufira lahu ko ghafara lahu saboda haka ghufira lahu aka gafarta mishi ko ghafara lahu Allah ya gafarta mishi wa qad yakunu yana yiwa qad ada ila raja'i rauhillah ta'ala ya dawo zuwa ga tsammanin rahama Allah qabla mautatihi al-ula kafin ya mutuwa ta farko an gane ko kafin ya mutuwa ta farko lokacin da ya ce in ya mutu a kona shi ayi kaza ayi kaza kafin ya mutu bayan ya faɗi wannan magana tana yiwa ya dawo walam yattasi lahu walam yattasi lahu zaman amma bai sa zamani bai bashi dama ba bai samu iko ba kenan lokaci bai samu dama ba an yarji a an wasiyatihi ya dawo daga wasiya allati awsa biha ahlahu wadda ma iyalin shi wasiya famata sai mutu musliman mira musulmi falidhalika ghufira la sai an ka gafarta mishi wannan ita ce amsa da dai malam ya kawo cewa tana yiwuwa bayan ya faɗi wannan magana kuma Allah ya bai bashi baki bane ya faɗa musu cewa ya dawo daga wato wannan aqida da yake akanta to wannan shine dai abinda ra'ayin da malam ya kawo amma dai idan muka duba malamai sun tafi cewa ya aikata wannan ne akan kuskure shine cewa ba a kafirtar da mutum sai sharuɗa sun cika kuma sai an ba a samu abin da ya hana wannan ba shi dai a itikadin shi tsammanin Allah ba zai iya tayar da shi ba ma wannan aqida ce ta kafirci sannan tunanin shi zai iya tsere ma Allah ita wannan abu ne na kafirci to amma shi me yasa yayi hakan ga khashyatullah tsoron Allah ne shi yasa da Allah ya tada shi me yasa ka aikata wannan a cikin hadisi yace khashyatuka tsoron ka na yasa Allah ne yi hakan ga in ga in ina iya tserewa to kaga shi tsammanin shi ne yake yi ba wai ya yanke bane cewa Allah ba zai tayar da shi ba kuma ba ya yanke bane cewa Allah subhanahu wataala ba zai saki halitta shi ba amma shi yana ganin in yayi haka tana yawa ya tsere ma Allah ko kuma Allah ba zai iya tayar da shi ba to wannan abin da yayi yace saboda tsoron Allah ne sai Allah ya gafarta mishi shi yasa masu kokarin su kafirtar da mutum kafin ka kafirtar da mutum ka karantar da shi ya san abin kafirci ne domin akwai bambanci tsakanin wanda ya aikata kaza ya aikata aiki na kafirci amma tana yawa bai zan kafiri ba domin sai an nemi sharuɗa shin ya san da abin nan an karantar da shi bai yi mantuwa ba ba jahilin abin nan bane ba tilasta da shi akai bai aikata wannan abin duka waɗanda abubuwa ana buƙatar su to amma zaka zo babu tawafur shurut babu intifa'ul mawani sai mutum ya zo ta kafirtar da mutane bayan haka kuma ya ta kokarin kashe mutane ba tare da wani dalili bai dauki makami ya ce yana aikin musulunci da haka muna kira zuwa ga ƴan uwa wato akwai bambanci tsakanin kafirci da kafiri shi musulmi yana iya aikata aikin kafirci bai san kafirci bane da an nuna mishi ya gaza tana yawa ya bari tana yiwa a bacci yake tana yiwa mahaukaci ne ma ji aikata abu kai baka gane ma mahaukaci bane ka zo ka dauki kablasan ka dora mishi tana yiwa akan mantuwayi tana yiwa akan jahilci duka wadannan abu ana bukata sai an tabbatar da su ya sani yana da hankali ba jahili bane ba mantuwayi ba ba kuma cilastar da shi aka yi ba ba mahaukaci bane da cikin hankalin kansa sannan a dauko sharuɗa a dora mishi to amma ina ya zama to yanzu saboda turawa suna son su yada duk wata akida wadda take tajima a can da wadda za ta kama musulunci tasgaro da kasashen musulmai sai su rayar da ita su dauko makamai su ba matasa su kafirta musu da al'ummomi a zo a yi ta kisan mutane ana jihadi ana cewa an kashe musulmai saboda idan musulunci ya karfi sai ya zama to da musulmi da kafiri za a yi yaki amma idan aka yayyada yan tawaye da yan tada kayar baya a kasashen musulmai a kowane fage ta fuskar matasa wanda za su dauka makami ta fuskar a'a a samu ɗaliban ilimi wanda za a sa su rinka yada munanan akidu ko dan su waɗanda ba sa jin tsoron Allah ko kuma a ba jahili gan malamta ya je ya ta yada banna a cikin kasashen musulmai ko ko a tada yan kayar baya cikin yan kwadago a cikin kasashen musulmai a tada yan kayar baya cikin yan kare haƙƙin dan adam su daure makariya gindi a tada kayar baya cikin yan adawa na yan siyasa a ce su kawo abin da zai halaka kasashen su domin su ne suna son kasashen musulmai kada su zamna lafiya kuma wannan addinin na Allah ne sai Allah ya kai shi inda yake so liyuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun ko sun ki ko sun so addini na Allah ne kuma Allah ne ke kare addinin sa ɗan uwa musulmi lokacin mu ya kai karshe a wannan mas'ala ya kamata mu tsaya insha Allahu ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya bamu iko da dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh